نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ما سؤال بركة da suka zo daga sassa na ƙasa daban-daban domin halarta wani abu da ake kira seminar wato daura ta ƙara ma juna sani malamai da masu da'awa da kuma mu ɗalibai da muka zo domin gabatar da nasihohi wa kawunanmu saboda addinin musulunci ya ginu ne akan ilmi da kuma yada ilmi da da'awa a yau shida ne ga watan tarako miladiya haihuwa annabi isa dan maryam alaihi assalam 2022 na musulunci yau yana da bakwai ko hijri da ya tara gare shi shi ma goma da ko to اختلف العلماء so muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya to karatun da za mu yi za mu kasa shi ne gida biyu domin darasinmu wannan darasi ne wanda yake na ɗauki da karatuttuka masu yawa so amma muna son yau mu ba ɓangare guda ƙarfi idan allah subhanahu wata'ala ya ƙaddari muna cikin masu rayuwa ran asabar sai a ba shi kuma ɓangare guda ƙarfi eh ba tabbas ba ne to shi kuma gaskiya maudu'in ba zai yiwa ba cikin darasi guda to za a gabatar da abin da ya samu wancan bangaren in Allah ya sa an samu fa biha wa ni'ma saboda naga alamun karatun kowanne bangare yana da bukatar a yi masa karatun sa nasa da musamman ala ayyati hal ba sai mun ci batur ba saboda in an samu unwani akwai occasion ko a ce damarmaki da suke iya maimaituwa a cikin rayuwa maudu'in da za mu tattauna a kan shi sunansa alhutta wattanfi a riƙe da kyau alhutta wattanfi maudu'i ne za ka ji kamar bako ne gare ka ta fuskar ba irin abin da ka saba yi ba to ga ƙa'ida ta ilimi in ana son a tattauna akan wani maudu'i ko khutba ce ko wa'azi ne ko muhadara ce ko nasiha ne a san kan mi ake son a yi wa'azi ko karatu sannan a shiga amma idan aka fara karatu ba a san abin da ake magana kan shi ba da wanda an ka fara da shi da wanda ya zo tsakiya da wanda ya zo ƙarshe ba wanda ya san abin da ake magana kan shi wanda rashin manhaji da maudu'i yana cutarwa ga dama da daga cikin ɗalibai kalima ta al-khutta an gane ko tana da asali ne daga larabci daga alhattu abinda mun ka sani hatta ya hutu ay rasama ya zana abu to in an ka ce hatta ya hutu sai a ce hattan to ita alhutta shine abinda aka tsara in kuma an ka ce alhitta ita ce ƙasa wadda mutum yake tafiya akan ta yau da gobe har yayi hanya rasama ma'alimaha mutum yayi tafiya har yayi ma wannan ƙasa wato alama wadda ana gane ta kina alkhattu rubutu alkhittatu hanya wadda ake bi wadda adda alama alkhittatu kuma tsari to sai aka fiddo daga cikin shi at-takhtit khattata yukhattitu takhtitan rasama shay'a wa hayyahu shine ka tsara abu ka gyara shi ka yi tattalin shi in mun ka zo zuwa ga kalima ta at-tanfid kalima ce wadda ita ma ruba'i ce tana da sulaki tana da ruba'i an ce na faza shai'u shine waqa'a abu ya afku sannan ana cewa nafadha shay'u madha ya shudi an tabbatar da shi shi yasa an ka samu hay'atul tanfidh majalisa mai kula da zartar da al'amurra execution execution da english sannan nafadha shay'u tahaqqaqa abu ya tabbata to waɗannan kalimomin na alkhutta wa tanfidh ko at-takhtit wa tanfidh abu ne wanda yana daukar fage na rayuwa a duk fannin da zaka shiga to amma rashin hankalta ma haka zai iya abka ka cikin kurakurai da dama ko ya sa ababe da dama da kake son cimma na burinka a rayuwa ba za ka cin musu ba to shi addalilin muka zaɓi wannan maudu'i saboda mu ɗan taɓo wani ɓangare daga cikin shi to yanzu mun samu at-takhtit mun samu at-tanfiz at-takhtit tsara abu shine suke kira to plan planifier ka tsara abu at-tanfiz kuma ka zartar da shi ina ganin mun fahimci yadda waɗannan kalmomin suke ma'anar su to idan muka zo cikin mawdu'in mu game da musulunci da da'awa za mu ga cewa musulmi addinin musulunci addini ne wanda tun lokacin da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da tsarin da ya tsara sannan kuma akwai abin da ya zartas akwai abin da bai samu zartar da shi ba alkur'ani da ya sauka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da awarsa a wannan lokaci galibi ba ta wuce ziratul arab ba haka ne ko ba haka ba bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shuɗe idan kudi ba ko jaish na usama sayyidina abubakar shine ya zartar da wannan jaishikin yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda ya tsara shi ni kuma zan zartar da shi musulunci bai mamaye duniya ba sai bayan tafiyar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan abin da muke son mu gane ashe akwai wani tsari wanda akwai cikin musulunci wanda akan shi ake tafiya ba dole ba ne kai kai za ka ganin ƙarshen wannan tsari wanda yana daga cikin matsalolinmu a yanzu duk abin da muka tsara muna son mu za mu zartar da shi ba mu da 'ya'ya ne ba mu da jikoki ne ba mu da baya ne wannan ya kamata mu shiga cikin lissafi akan wannan to amma inda nake son mu ba da ƙarfi shine kan tsari na waɗanda suke makiyan addinin musulunci akwai musulmi akwai kafirai kafiran nan sai suka sace wannan uslubin nazartarsuwa da tsarawa sai zamanto yau ga kafirai idan aka shirya aiki ɗari. sai ka isa kafirai cikin kashi 90 cikin 100 sun samu 98 amma musulmi idan muka tsara aiki sai ka iske biyu za mu cin nasara 98 mu ci nasara me dalilin wannan ya kamata mu dawo mu tambayi kawunan akwai wani babban malami a kasar saudiya dan sheikh muhammad al-amin shankiti ana kiran shi abdullah bin muhammad al-amin shankiti yake cewa babban mushkilar da musulmi suke fama da ita a yanzu alkufa yukhattitun wal muslimun yunaffidun kafirai su suke zaunawa su tsara abin da suke son duniya ta bi sai a ba musulmi sai su je su zarta su a kasashensu idan aka ce ana son a zartar da abu kaza su suna can fa zaune su ɗauki takarda su rubuta sai su bayar su ce a zartar musu da shi kasashen musulmi marmakon mu za mu tsara abin da ya kamata mu yi mu zartas a'a yanzu su za su tsara su ce mu zartas in can da su suka tsara zamanin mulkin mallaka sannan suka zo suka zartar da shi to yanzu kuma a'a su za su tsaro daga can sai su ba su sai mu zartar da shi in fitina ta tashi suna can bacci mu kashe junanmu to irin wannan dole sai mun dawo mun yi karatun ta natsu ya za mu tunkari irin waɗannan hutat wannan shine abinda da ke son mu hankalta asalin dan adam da Allah ya halicce shi yana da bangare guda biyu bangare na hissi abinda ake gani gangan jiki da bangare na almanawi bangaren da ba a gani jikin mutum hannu kafa ido wanga janib ne na alhissi wanda ake gani ruhinka imaninka ɗabi'o'inka abu ne wanda ba a ganin su to kafirai a duniya tun zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma ba zamanin shi tun kafinsa waɗanga koce guda biyu su ne ake yaƙa Allah ya gaya mana cewa annabawa suna da makiya kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila yuhi ba'dhum ila ba'd zukhruf al-qawli ghurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum ma yaftarun to in baka san makiyinka ba baka san abin da yake tsarawa ba kanka sai ya zamanto kullum sai ya kada ka cikin tarko shi jiki ana masa tasiri ne ta fuskar makami ko a daure ka gidan kaso ko a samu bindiga a yanzu ko a samu wuce kwari da baka a zamanin da ko mashi ko majaujawa saboda a hana jikinka ya zartar da abin da yake so shi ko aljanibul ma'nawi shine a samu shubuha a samu shubuha wadda za ta bata abin da ke cikin kwakwalwarka shi yasa lokacin da an kai muna mulkin mallaka an zo da sojoji an hana mu mu ci gaba da ayyukanmu na addini da tsare-tsaren mu duk an ruguza da mai kyau da wanda bai da kyau tunda sun iske waɗansu dauloli na musulunci na wasu kuma maguza ba ne duk dai sun ruguza to amma yanzu yakin da suke yi muna wanda ya fi ƙarfi shine yaƙi na kwakwalwa saboda mi saboda duk abin da ake son ya yi nasara ana bukatar abu guda uku mu riƙe da kyau idan ana son abu yi nasara ana bukatar abubuwa alal akalli guda uku ko da ba gaskiya ba ne ko ƙarya ce ko kafirci ne na farko ana bukatar a mai da abin ya zamanto aƙida duk abin da bai zan aƙida ba kwana biyu ya ƙare aiki ya kashi aiki bari da baku misali kwallo yanzu kowa ya san irin yadda musulmi kasashen musulmi kwallo ta musu tasiri musamman matasa me yasa ta musu wannan tasiri saboda an mayar da ita matsayin aƙida za ka ga yadda matashi ya san 'yan kwallo da club-club da ɗan club da sunansa da iyayensa da motocin da yake hawa da gidan da yake ciki da abin da ya mallaka na dukiya da irin yadda yake kaunarsa yana iya bada ransa saboda wannan club din da dan kwallon ba wani sahabi ko wani annabi wanda ya sani haka ko akwai babu to abin ya zan aqida har tsafi za a yi don saboda wannan club ya ci wannan club suna yi lokacin da abu ya zan aqida zaka iya bada ranka ne don saboda da dukiyarka da 'ya'yanka duk zaka saka su don saboda ka cimma wannan burin naka to shi suke kokarin kullun sai ta koma aqida ce wadda take mutane za su karbe ta su yadda da ita daga nan sun ci nasara abu na biyu bayan an maida abu aqida sai ai takhtit tsari duk abinda babu tsari ba za a ci nasara ba za ku ga yanzu kamar bincike na ilimi da ake yi a jami'o'i sai a ce khuttatul bahas da yawan ababen da muke yi me yasa ba mu ci nasara ba wani tsari kawai sai a ce da an fara ko ko ai tsari amma tsari wanda yake ba a tsaya an ka yi karatunsa da kyau ba ba haka annabawa suka tafi ba ba haka banza Allah sallallahu alaihi wa sallam tafi ba wani an ka ce at-takhtit sai ce kalma ce wadda take sabuwa bid'a ne kaza kaza kaza kaza a'a kalma ta at-takhtit ko at-tanzim ko ma mi za a faɗe ta annabawa da ita suka yi aiki ba wanda zai cewa annabawa kara zube suka yi aiki in ba da misali guda biyu kawai nike so lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi hijira daga makka zuwa madina ba haka ne aka yi hijira ba sai da aka tsara akwai lokacin da suka fita ba su kama hanya ba sai da suka je gharu thawr ba gharu hira ba a can suka ɓoyi sai da suka samu wanda ya san hanyoyin da ba a sani ba abdullahi ibn quraiqit wanda kafiri ne ba musulmi bane amma aka biya shi don saboda yin wannan aiki shi ya bi da su hanyoyi turukun ghairu ma'ahuda waɗanda ba a san su ba don saboda su samu su tsira da aka je da suka je kuma a madina aka tsara yadda za a zama akwai munafukai akwai mushrikai akwai yahudawa sai aka yi wasiqatul ahad wasiqa ba irin wannan wasiqa da muke cewa wasiqa ta turawa ba a takarda ce wadda za a yi ta zama tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya assasa daula sannan abu na farko da aka rubuta a cikin ta al-muslimuna ummatun min dunin nas su musulmi wasu al'umma ne wanda sun bambanta da sauran waɗansu al'ummomi suna da tsarinsu suna da aƙidarsu suna da komai nasu to yau sai mun ka zamanto ga munan al'umma ce muna da aƙida amma ga munan ka ba mu da hawiyya wanga shi biwa ne wanga shi biwa ne wanga shi bi turawan yamma wanga shi bi turawan gabas to mu a mutane muke ba abu na biyu na biyu kan misali na biyu nake son na ce yakin uhudu da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aka je yakin uhudu ya rarraba sahabbai waɗansu akwai jabalin ruma waɗanda aka ce mahalba ne su tsaya a sama to su ne matsayin sojojin yakin sama na yanzu don wancan lokaci babu jirgin sama akwai waɗanda aka ce su tsaya nan akwai kowanne sai da an ka bashi matsayin shi me yasa aka ce su tsaya saman dutse saboda suna iya ganin duk makiyin da zai kewayowa amma lokacin da shaidan ya yaudare su wasu daga cikinsu suka sabko sai ya zamanto yanzu sun ga kafirai kamar sun yi gudu ashe ba su yi gudu ba sai suka kewayo sai aka samu musulmi tsakiya saba ma wannan tsarin shi addalilin da yasa aka samu wannan musiba shi yasa duk wanda yake cewa babu tsari a musulunci ko kan mai aiki da tsari ba sai an tsara ba kawai aje a yi wannan tsarin wani abu ne sabo ku yi hattara ba haka makiyanmu suke tafiya ba kuma asalin shi abu ne na wanda yake matsayin namu mun fahimci wannan da kyau? tau abu na uku bayan abu ya zan aƙida bayan an tsara shi to in aka zo wajen zartar da shi sai a bi diddiginsa a tamfi wata ahud ana zartar da abu kuma ana bin diddiginsa ina matsala ta shigo ina an ba a samu kaza ba idan ba a samu kaza ba da yawan mu musulmi muna da kokarin tsara aiki da kasashen larabawa da na afirka muna yin ayyuka na musulunci an ba kula da su idan aka yi masallaci sai ya shekara goma babu wani kwamiti wanda ke kula da cewa abu kaza da ya ɓaci a gyara abu kaza da ya ɓaci a gyara abu kaza da ya ɓaci a gyara an tafi an yi makaranta malaman da ke karantarwa ya azuzuwan suke ya wurin zama na ɗalibai shin wai akwai ci gaba ko babu ɗalibi nawa ya takarrush mutum nawa shi ko barin abu kara zobe yana daga cikin abin da ke cutarwa ba a san menene yake faruwa ba shi yasa mafi yawancin ayyukan mu za ku ji an ce an yi katafaren kaza an yi katafaren kaza alhamdulillah abu ne mai kyau gina masallaci abu ne mai kyau gina makaranta abu ne mai kyau ka yi aure kana da iyali amma shin kana ta'ahud na wannan abin ko ba ka yi nan ne muke da matsala ayi abu a tafi a bar shi ayi abu a tafi a bar shi ayi abu a tafi a bar shi to ya ci gaban sheki ba wanda abin da da wannan to dole ƴan uwa musulmi mu kula da waɗannan abubuwa guda uku mu san cewa abu in za a yi shi za a yi shi ne bisa ga aqida ma'ana ta addinin musulunci a matsayin mu na musulmi na biyu a tsara shi na uku a zartar da shi kuma lokacin da ake zartar da shi a rinka bin diddiginsa sawu bayan sawu sawu bayan sawu in ba haka ba da yawan ayyuka muna yi ne shi yasa muke ta ganin abubuwan suna ja da baya saboda an yi abu amma ba a bibiyar sa a gaya za a yi a ci nasa mun fahimci wannan ko to yanzu ne za mu shiga cikin karatu wannan duk mukaddima ce fa dai zartarwa ita ce ta uku sannan bin diddigi shi ne na hudu dama uku mun ce amma ita zartarwa tun da tana tare da bin diddigi shi yasa muka haɗa su tare ba sai ba ko mun fahimta an gane ko to yanzu wannan karatun shi ne asalin mukaddima da za mu yi yanzu za mu zo wajen waɗanda ababen guda hudu game da waɗanda ba musulmi ba hadithi na Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu na cikin sahih al-Bukhari da Muslim yake cewa kana nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu an sharri makhafata an yudrikani mutane in sun ka zo kullum suna tambayar manzo sallallahu alaihi wasallam alkhairi ya ake sallah ya ake samun falala kaza ya ce to ni fa sharri nike tambayar sa dan ka shari ya cille ashe kokarin sanin sharri da yadda za a kauce mishi wani fage ne mai muhimmanci a cikin addini mun fahimci wannan da kyau to yanzu koten da za mu tattauna akan shi shine koten makiyan addini hanyoyin da suke bi da suke ƙoƙarin cutar da mu abubuwan da ake bi yadda ake yi ana ruguza mu domin kusan wani abu kusan wani abu ko in ce musan wani abu ƙwaƙwalwa in ta ɗauki abu ta hutar da maƙiyi mu fahimci wannan da kyau boko haram da ta tashi ta hutar da kafin rai yaƙe-yaƙe da suke tashi a ƙasashen musulmi na ƙarya sun hutar da kafin rai ba su buƙatar sai sun kawo sojoji su sun yaƙe ku ku yi ta kashin juna za su taimaka da makamai da kuɗi amma da wannan bai samu ba da kun ga aiki ya koma samu gare su muna fahimtar wannan to shi ne sai suna bin hanyoyi guda biyu abu na farko shi ne a shubuhat a ɗauki shubuha a yada shi yasa duk inda wata aƙida take ba ta da kyau to suna ƙoƙarin ta samu gindin zama a ƙasashen musulmi saboda to'uta bomb ne a rita sai ya tashi da wata akida ta shigo da bata da kyau ana nan ana taimaka mata tana masallatai ku sani wata rana za ta zama musiba gare ku to shi yasa kashe makudan kuɗaɗe wajen yada shubuhohi da taimakon aƙidu waɗanda ba su da kyau abu ne mai muhimmanci gare su saboda in an kasa shubuha za a samu ku shakka addinin ku za a gurɓatar da aƙidar ku matasan ku za su tashi cikin aƙida wadda take ba mai kyau ba kun ga sun ci nasara ɗaiki ne na biyu alfatawa fatawowi fatawowin da ba su da kyau wanda duk bai gino a ilimi bai ba da fatawa ɓanna ce yake yi yau yana daga cikin abin da ya samu ke cikin matsala ɗalibin da bai iya laranci ba babu wani fanni wanda ya sani wanda zai ba shi damar da zai yin bayani kan musulunci yau shi ne zai magana kan musulunci har a ɗaukaka shi saman malaman musulunci wannan fatawa in ta shiga baka san ko mutum dubu nawa za ta cutar da su ba baka san mutum dubu nawa za su kauce ma hanya ba abu na uku wanda suke bi shine alhisar alhisar alhisar shine abinda ake cewa takunkumi ambargo ambargo gida biyu ne akwai abinda ake kira alhisar alhissi ambargo takunkumi na abin da ake gani idan aka hana maka abinci an sama ka kunkumi ko ba sama ka kunkumi ba ai abu ne wanda ana ganin shi ko idan aka hana ka kuɗi ai ka kunkumi ne ko tun da kuɗi abu ne wanda ana ganin su abu na biyu alhisarul ma'anawi shi ne takunkumi na samun ci gaba a ilmance kullun abinda ake koya muna na ilimin duniya wanda ta hanyar turawa yake zuwa shi ne guntu ne ake bamu ba a bamu tarihin ilimi cewa musulmi sun mallaki duniya a turai sun mallaki turai shekara 857 sun karantar da turawa amma za a koya mu da ilimin faransanci da ingilishi mu iya yarensu ya tsaya bakin nan koko sai a koya mu na ilimi na fizik da mathematic ƙa'idodi zalla a babu ya kera komi yau shekara nawa muna koyon turanci muna koyon fizik muna koyon mathematic amma har yanzu ko allura ba mu iya yi to na akwai takunkumi shi ne takunkumi na kwakwalwa wani in yaji ambargo sai ce a yawan ga abu babu sha waɗannan hutta ce akwai su tun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zan ba da misali guda biyu misali na farko alhisarul askari hisar mun ka ce takunkumi ko al'askari na soja a ba yau aka fara ba tun manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam na da rai an samu su wannan takunkumi Allah ya faɗi wannan a cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum idh ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa juludan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا Allah da kanshi ba da wannan labari makiya ne suka ga suna da sabani mushrikai dukkan su a duniya suna da sabani kakka san tsammanin Amerika tana shiri da Rasha kiristancin mazabobi ne masu yawa duk da yake kafirci ya hada su amma ba su shiri ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta to amma sai suka ga musulunci shine barazana sai suka ce ya za a yi alƙali da musulunci sai suka taru al-ahzab kungiyoyi kungiyoyi na mushrikai suka ce tunda Madina ne capital ta musulunci ko headquarter ga wanda yake jin English bari a tattaru a manta da sabanin da ke akwai tsakankaninsu a zo a kewaye Madina da sojoji masu yaƙi a zo a yi ma madina zama guda a kashe muminan da ke ciki da jagoran addinin sai a huta da addinin yau sai mu ji an ce ƙasa kaza tana da bazmi hitar a ƙasar musulmi sai ka ji ƙasa goma suna da sojoji a ƙasashen haka ne ko ba haka ba me ya bambancin jiya da yau me ya bambancin abu na biyu sai alhisar al-iqtisadi takunkumi na tattalin arziki wani sai ce ha ai ba wani takunkumi na turawa da suka kawo shi kai akwai shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali na farko Allah ya faɗi wannan a cikin suratul munafiqun humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta mi yanfaddu ashe akwai hanyoyin da ake bi tunda an san kuɗi suna taimakawa wajen biyan bukata sai aka ce to ka a taimake su shi yasa kuke ganin daga cikin hanyoyin da ake bi na a hana da'awa ta ci gaba duk mutumin da aka san yana da ruhi na taimaka ma addini sai a bata a bata ku mutumin da ya kamata ya bada miliyon ɗaya misali idan aka so aka gaya wasu maganganu waɗanda ba su da kyau in kuka zo idan kuka zo ba zai hana ku ba amma sai ba ku jika goma kora da hali kun fahimta duk wani musulmi mai taimako ya ba da kudaden shi a gina masallatai kuna fahimta ta a gina masallatai a gina makarantu kasashen larabawa ko kasashenmu sai a ce dan ta'addani yana taimaka ma ta'addanci duk wata jam'iyya misali kamar ong da ake cewa ong organization sai a ce na musulmi na 'yan ta'adda ne amma na turawa ba a zargin su da ta'addanci saboda idan musulmi yana taimaka ma musulmi yana girage masa raɗaɗin talauci yana gina masallatai yana gina gidan likita musuluncin na samun wato attamfis ya samu ya numfasa shi yasa kada ku ta yi kuna rinka yin ayyuka na addini ba tare da kun sa lauyoyi a gaba ba duk abin da za ku yi a shaidar za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza a sa lauya gaba ko kuma a sa hukuma gaba ta san abin da ake yi ko da wani munafiki ya je ya kai ƙarya an san ƙarya ce amma kana zuwa ka fara aikin addini ba tare da sun sani ba sai wani munafiki ce ayan ta'adda ne wuf kafin ko an gane ba yan ta'adda kuke ba saboda biyan buƙatar turawa wani lokacin wannan aikin ya tashi aiki shi yasa ku kula ko in ce mu kula da bin doka shi zai sawar mu samu saukin musibar da muke cikinta amma yi ina ni girama dagutu ne wane ne wane ne wallahi kana shiga aiki yau sun samu abin da suke bukata in dai babu wata takarda ta shaida aiki wallahi kana cikin tashi hankali to shi yasa kuke ganin dukkan wata ONG wadda take taimaka ma addini ko da an san ba na 'yan ta'adda ba ne ba muna wanke su gaba ɗaya ba tun da musa akwai waɗanda ba kyakkyawan niyya gare su ba to amma nagarin ne ake ɓatawa sai a ce na 'yan ta'adda ne kaga hatta yan fattu babban mai kudi wanda ke taimaka ba musulunci sai a yi jelen kont kudaden shugaba ɗaya a hana shi ya taɓa kodala ba don wani abu ba don saboda kai taimaka ba addinin musulunci akwai abin da ake kira boycott boycott shine abin da ake kira al-muqata'a wani sai ce to ai shi muqata'a kawai wani larabci ne na zamani wanda kawai kirkirin shi akai aka kawo shi in dan uwana tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai shi lokacin da da'awa ta fara a makka quraishawa suka fara jin tsoron wannan da'awa sai suka haɗe kai suka ce abinda za a yi a yi muƙaƙa'atu ƙuraish ka tahi ka bincika cikin littafin sira mine ne muƙaƙa'atu ƙuraish shi ne cewa duk wanda ya yi imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da duk wanda yake jin tausayinsa ko da ba musulmi ba ne to ya koma gefe kafirai su koma gefe su koma cikin wani wuri da ake kira shi'ir na bani hashim wani rafi ne ba a sayar musu ba a saye gare su ba a aura musu ba a aure gare su ba a wata mu'amala da su da aka shirya wannan suka je suka saura cikin sha'ib bani hashim sai da sun kaci abinda ake kira al'ilhis a ɗauko fata wadda ta bushe a aza ta ga wuta a gasa ta sai da ita ce abincinsu don haka yanzu sai mu ji an ce kasashen turawa sun ce ba za su sayar muna da kaza ba ba za su yi muna kaza ba ba za su yi muna kaza ba za su yi muna kaza ba sai a ce ai wani sabon abu na a a wannan abin tun wancan lokaci an jarraba shi an kokarin zartar da shi Allah subhanahu wata'ala ne bai ba su cin nasara ba to shi yasa mu daina tunanin cewa kawai za mu zo mu karanta nassoshi da suka gabata ko na alkur'ani mai girma ko na sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko na sira ba ma kokarin tabbaka su a rayuwar mu ta yau wannan abin yana da hatsari wannan abin yana da hatsari kwarai da gaske amma shi hisarkin nan da ashubhat zan bar su akwai nukta ta uku yanzu zo akan fatawa fatawowi a musulunci ba kowa ne kamata ya bada fatawa ba akwai dawabit na ba da fatawa haka ne ko ba haka ba fatawa ma akwai fatawar da ba a yadda ba ba a yadda ba malaman ƙasa guda su ba da wannan fatawa bari mutum malami guda malaman ƙasa gaba ɗaya akwai fatawar da ba a yadda su ba da ta ba shi yasa za ku ji ana kira akwai almajami'ul fiqhiyya majma'a na fiqh to majami'ul fiqhiyya kin nan kala biyu ne akwai na ƙasa akwai na duniya yanzu in kanta ya rabi ɗaukul alamul islami tana majma alfiƙil islami majma alfiƙil islami ne alami wanda ya shafi duk duniya akwai majma alfiƙil islami bi jidda ya shafi duk duniya akwai allajinatu da'ima lil fatawa wannan ta shafi ƙasar saudiya ne galibi saboda mi saboda lokacin da malami yake ba da fatawa a yankin da bai sani ba to ya san nasi amma bai san wannan yanki ba wannan fatawa da yake ba su a galibi kuskure ce saboda ba ka ba da hukuncin abin da baka sani ba shi yasa irin wannan matsala in tattaso gwamnatin saudiya ba ta ce ba malaman saudiya ku ba da fatawa sai a ce a tattaro malamai na duniya sai a kawo su to yanzu ya wannan al'amarin yake a mu musulmi a kasar mu suna fama da matsala kaza matsala kaza to lokacin da a bada fatawa sai a bada fatawa akan kowanne ya faɗi sanin yankinsa sannan a fitar da fatawa ɗaya to irin waɗannan fatawoyi yau matasan mu waɗanda ba su ma iya karatun alkur'ani da su suke ba da fatawa akan wannan wannan tashin hankali ne na biyu akwai fatawoyin da ko an tara malamai na duniya ba a yarda a ba da fatawa kansu sai an nemi sai an nemi masana wannan fanni domin akwai fatawar da kai ka san nassi amma baka san hakikanin wannan al'amarin ba zan ba ku misali yanzu abu ne ya shafi likitanci likitanci ana so a bada fatawa kan shi sai malamai sun gazo sun ka bada fatawa ba tare da sun hankalta mai ilimin likitanci ba ya za a yi sai abu ga gehe saboda kai likitancin baka san komi ciki ba sai an ba likitoci dama sun kawo rahoto cikakke an san yadda abin yake sannan a san fatawar da za a bayar shi yasa a saudiya a rabitatul alamul islami akwai ku shiga cikin google za ku ga an sa hay'atul i'jazul ilmi fil qur'ani was sunnah hay'a ce wanda ke kula da i'jaz na alqur'ani na ilimi amma wanda ya shafi ilimin bincike ko ce biyu gare ta bangare biyu bangaren malamai masana bangare na biyu tana mu'amala a sani na tsohon sani ba sani ba yanzu jami'a na bincike na ilimi 120 take mu'amala da su Southern University mi yasa saboda in abu ne da ya shafi kaza sai a tura musu sai sun tayi sun yi bincike sun tabbatar da haka yake sun kawo sannan a san wani irin abu ne za a faɗa yau irin waɗanda abubuwa su ne mutanen mu gaba da fatawa da zamme da mutum ya ci taliya ya koshi da an kama fatawa yanzu na shi na yi gaba da ita abinda sai an tara manya-manyan malamai an yi bincike na tsawon shekara ɗaya ko biyu yanzu shi da mutane muke ba da fatawa waɗannan fatawoyin da muke gani musamman zamanin intanet sai mun yi hattara da su to wannan fatawa su turawa suna ba da nasu fatawoyi mu kuma yanzu akwai fatawoyi guda biyu da suke ba mu wahala na farko zan fara na turawa shin kun san da isra'ila tana da jami'a a tel aviv wanda tun a alif da ɗari tara da hamsin da hudu min na tsonsin kantikat jami'a ce islamiyya amma har yanzu babu wanda ya taɓa karatu cikinta in ba bai hudi ba ba mu san da wannan ba wannan jami'ar za a tattara ɗalibai su karanta hadisi su karanta tafsiri su karanta lugha su karanta duk wani ilimi na musulunci sai a hada su bayan sun samu babban certificate sai su ga ya za a yi su dannu shubuha su watsu ta kasashen musulmi daya biyu kun san da cewa turawa suna da majalisun ne da jami'o'i a kasashen su waɗanda ke karatun musulunci ba tare da yarenmu ba na addinin musulunci ka san da sorbonne a france ana karatun musulunci ka san da jami'a ta oxford da ke ingila akwai ɓangare da sun ka keɓe na religion compare kun san da a ƙasar italiya akwai jami'a mai jilisa mai kula da karatun addinin musulunci amma ba da yaren musulunci ba waɗannan mutane suna karatun muhiyar da kuke sabon tsammani shi yasa waɗansu rubutu da suke yi har malaman musulunci suna komawa gare su in bukata ta kama saboda sun sace adai yanzu sai a turo waɗansu kuma yanzu in saudiya ne ana son aikaratu a jami'ar islamiyya ta madina ko makka ummul qura to nan kuma an ce sai musulmi to sai su ce su sun musulunta sai su je sai su yi karatu bayan karatu kuma suna kallon rayuwar musulmi sai ka ji wani mutum dokta ne a tafsiri dokta a hadisi dokta a kaza dokta a kaza sai sun kare karatu sai su koma aikinsu shine su haɗo shubuhohin da za a rubuta ƙasashen musulmai akwai a ƙasar america wata mu'assasa wadda aikinta shine ta ruguza addinin musulunci sunanta mu'assasatu ran mu'assasatu ran mu'assasatu ran ran r a n r a n da english manya-manyan masana na america waɗanda za ka isi masu shekara 80 85 waɗanda sun karanta fannoni daban-daban na ilimi to waɗannan masanan su ne aka tattara saboda su ga yadda za su yi su canza alƙiblar musulunci yadda waɗannan mutane suke karatu faransa ita ce ƙasa wadda ta ƙirƙiro wani ilimi sunansa islamology kun san islamology shi ne a karanta musulunci da faransanci a zan babban masani na musulunci amma da faransanci amma ba a yi larabci ba sai ka iske mutum islamolog ake ce mishi bai san larabci ba amma inda a tambaya kan musulunci yanzu ku diba cikin france 24 ko cnn sai ka ji an ci za a kiranto islamolog wai ya samu doktora a ilimin musulunci kuma babban masani da musulunci amma bai jin larabci to wanga islamoloji na koko jahiltoloji na tun da mutumin da bai karanta yaren addini ba ya za yi a ce ya san alkur'ani da sunna da faransanci musamman yanzu irin matasanmu waɗanda an da kishin addini ba su iya larabci ba suna da kishin addini sun ɗauki tradiction ta ƙur'ani da ta hadisi sun shiga suna da awa kuma suna cewa malamai sun yi kuskure wannan shi kan shi tasirin wannan mazhabar ce da su turawan faransa sun ka kirkiro tun da yanzu mutum zaka je ya aya bai karanta da ba amma wai saboda shi ya iya faransa sai ce a a wai ga wata tradiction wadda ta yi abin da malaman musulunci suke faɗa haba jama'a mutum yanzu ya ɗauko tarjama tarjama gaba a san musulmi ya yi ta ba kafir ya yi ta kowane yare shi na da khasa'is nashi shi kenan kawai don ka iya tradition sai ka ce ka yi malamai sanin addini to wannan islamoloji tana nan suna karantar da ita bal ma tasirin ta hayya shigo kasashen musulmai faɗi zan yi yanzu in ka a najeriya in ba yanzu ba in za ka karatun tafsiri ko shari'a ba da larabci za ka rubutawa ba za ka rubuta wannan tamkin naka da english sunan shi islamic study ba a yarda ka rubuta bincike ba na tafsiri da hadisi da shari'a a najeriya in ba yanzu baya-bayan nan ba sai da yaren turanci larabci ne adab da balaga da sarfo da dahau wanda bai yiwa a rubuta sai da larabci su kadai aka bari kun san ko me yasa saboda su rike rubutun addinin musulunci da abinda ake rubutawa a musulunci a hannunsu duk wanda ke karatu a jami'o'i ya sani duk wani wanda ka ji an ce maka ya dokta a Najeriya in ba yanzu karshe karshen nan ba da English na suke rubutawa me alakar reshar shi na tafsiri da yaren English me alakar shari'a ko hadisi a ce sai a rubuta shi da yaren English da wani dalili sai a zubo guba to shi yasa kuke ganin cewa yanzu abin da ya kamata mu tashi tsaye ƴan uwa musulmi waɗannan mutanen mu san cewa suna karatun wannan jami'a ta Tel Aviv a shekarun baya sai aka kama wani mutum cikin masu jihadi a Libya cikin tafiya yau da gobe yau da gobe sai aka gane wannan mutumin ko dai musulmi ne ba musulmin kirki bane sai aka kama shi ko da aka yi masa azaba kun sa abin da ya bayyana ya ce shi wallahi na farko dai shi ba balarabe bane ba yahudi ne na biyu shi a wannan jami'a ta Tal Aviv wadda aka buɗa a 1950 lokacin yayi karatu na uku ya zo ne saboda ya bada fasahohi na tashin hankali da yaƙe-yaƙe don a ruguza ƙasashen musulmai ya ce kuma ba shi kaɗai ba ne ga bayanan da ake gani an watsu su na biyu wannan tasditikin na ba da fatoyin da suke yi bai tsaya a nan ba muna yanzu mu shiga intanet intanet ga hannun watake ta so ta bari shiga shahi kaji an ce fatawa mina sheikh al'allama bin baz ko ibn usaimin ku yi hattara yanzu suna buɗe shafuffuka da sunan malaman musulunci suna zuba guba su ba tare da cewa waɗannan fitoyin na waɗannan malamai bari shi yasa wallahi ku kula da littattafai internet ba ta zamantowa matsayin mufti abu na biyu kwamfuta ba ta zamantowa matsayin littafi amma wani lokacin suna taimaka maka don bincike karatu sai an zo an ɗauki littafi an karanta karatu sai an yi shigaban malamai ka ɗauki intanet kullum ka ce ita ce malaminka wallahi wani lokacin fata wani bai hudu ce za ka ɗauka ka ce bin baz ya ci don littafin da aka buga aka san inda ya fito shi ne bin baz yanzu bin baz nawa akwai cikin intanet ibn uthaymin nawa akwai cikin intanet ya za ka yi ka gane wannan fatawa ibn uthaymin ce wannan fito bin baz ce to wannan abin shi na daga cikin hanyoyin da ake bi wajen ruguza waɗannan fatawowin da kuke gani hanya ce ta rubuta ƙasashen musulmai saboda in an ka ba da fatawa mutane sun ka ɗauka sai su je su biya musu bukata ba tare da an sha wahala mu shiga taitayin mu zan dawo akan fatawowi namu fatawoyin da ke ruguza kasashen musulmi suna da yawa amma fatawa biyu suka fi haɗari fatawa ta farko ita ce fatawa ta kafirtarwa a takfir fatawa ta biyu ita ce fatawa ta at-ta'bid bautarwa lokacin da turawa suka same mu sun san muna da sabani to amma yanzu matsalar da take fama muke fama da ita da yawa daga cikin ɗaliban da ke kafirtar da manya-manyan malamai da musulunci kun ga akwai wani ɗalibi ya kafirtar da shekhu bin bas gaba ɗaya ya ce malamin daga mu'amala ne da gwamnati yanzu an ka samu wannan fatawa ta biya bukata ga matasa na biyu akwai wani malami ana kiran shi alƙasimi ya yi littafi sunansa takfiru daulatin sa'udiyya ya nuna daula ta sa'udiyya akan kafirci ne aka gina ta hujjarsa cewa ba a khuruj akan wa akan shugaba ya ce to turkiya ita ce daular da take mallaka kasashen musulmai sai daular sa'udiyya ta ɓalli don haka an gina ta ne akan kafirci wannan littafi an ka watso shi an ka ba matasa kuma yi don hankalinku da kyau hatsurran da a kewaye da mu waɗanda wani lokacin ba mu san da su ba duk wani malami ana kokarin a samu wata shubha wanda da ai a kafirtar da shi to in an ka ruguza waɗannan to shikenan an riga an ruguza don babu wanda zai faɗa a shi kun fahimce ni kafirci Allah ne ke kafirtarwa da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan shi kafirci kafiri wato sai mu bambanta tsakanin al-kufru da al-kafir aiki kaza kafirci ne duk wanda ya abu kaza kafiri ne da kuma takfirul mu'ayyan yanzu idan nace aiki kaza kafirci ne zuwa wajen boka kafirci ne na faɗi wani mutum nace gashi kafiri ne aiki ne wanda ya zo wajen boka ya gaskata shi kafiri ne na faɗi wani mutum wane ni kira shi da sunan shi wanda an kasan shi nice kafiri ne na ayyana shi ko ban ayyana ba kafin ka zo ka kafirtar da mutum ko ka tabbatar da aqida shi takfir duk wani babi na aqida da fiqh sai an samu ashu'in wato tawafuru shurut wa intifa'ul mawani sharuɗa su cika sannan abin korewa ya koru mutum na iya aikata aikin kafirci bai kafirta ba misali mutum ya aikata abu wanda zai fitar da shi daga cikin musulunci amma shi bai san cewa wannan abin bai na fitar da mutum daga cikin musulunci ya fitar da shi daga cikin musulunci a'a domin shari'a abu na farko ana bukatar ka san abu Allah ba zai dora maka wani abu kai baka san shi ba yanzu misali cikin sahihul bukhari wani mutum da zai mutu ya ce ma 'ya'yan shi in na mutu ku kama ni ku kone ni ku ɗauki tukata ku watsa cikin teku irin yadda ake ƙasar indiya bayan an yi haka sai allah subhanahu ta'ala ta da shi in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ka yi haka ya ce ya allah ina jin tsoron haɗuwa da kai don saboda irin abubuwan da na aikata shi yasa ne ya haka sai allah ce to wannan tsoron da ka yi na gafarta maka abin tambaya a nan mutumin da yake ganin in ya koma toka Allah ba zai iya sake hada shi ba wannan aikin menene shi kafirci ne amma saboda yayi akan jahilci Allah subhanahu wataala bai kama shi ba in muka zo da'awa ba mu kira mutane ba ba mu karantar da su ba ba mu san sun san abin nan kafirci ne ko ba kafirci ba sharuɗa sun cika balma mutum na iya aikata aikin kafirci ya san cewa kafirci ne kuma bai kafirta ba man kafar billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman akwai abin da yafi tsanani mutum ya ce shi kafiri ne ba ya fitar da shi daga cikin musulunci ba tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi in sun kama ka sun kace kai abin da zai sa kai ridda ko ba haka dan bane ka faɗa ba dai ka san cikin zuciyarka ba haka bane bane to shine kada mu sa tsammanin duk mutanen da muke gani kan waɗansu abubuwa da sun su suke yi akwai abin da ya fi ƙarfin ka ba yadda ba kai ko gidanka gidanka gidanka akwai abubuwan da ka san sun yi ƙarfinka gidanka wallahi ka sani akwai ɗan da ya buwaye ka akwai wanda kafa kafa na kake da shi akwai matar da ta buwaye ka to ya za a yi a ce shugabannin nan kasashenmu mu ce abinda muke bukatar su yi 100% za su iya mushi abubuwan da ya kamata mu yi hattara mu fahimci cewa mu kasashe ne masu rauni an rinjaye mu ta ilimin ci gaba na duniya babu da makamman da za mu iya kare kanmu yadda kafiran suke aiki suke da shiri da tattale babu da wannan shiri so sai mu ce mu yaƙe su direct idan muka yaƙe su direct amerika da rasha suna iya su yaƙi direct don ƙarfinsu na makamai da ci gaba ya zo ɗai amma mu yanzu yaƙar waɗannan kai tsaye gare mu wauta ce manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin hadithi na ka'ab bin malik cikin sahih muslim yake cewa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai taɓa wata gazuwa ba illa warra bi ghairiha warra tauriya shine al-ikhfa ko daga wara yuwari sannan kuma warra yuwari tauriyatan wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al-qawm min su'i ma bushira bih in yayi gabas banda tabuka me yasa yayi tabuka bai yi ba saboda wuri ne mai nisa ba su iya zuwa su kai makafirai labari amma yanzu in zai kai hari yamma sai ya fita gabascin madina sai a je sai a gaya ba makiya a ce gashi nan gabas sai a je an kai hari yamma to da ya tashi gabas din zai kai hari in an zo an gaya musu su ce kai ƙarya na su kai haka an ka taɓa mu labarin cewa shi nan ashe ba haka nan bane to kana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai da khutta ka ji warra bi gairiha sai shi gabas amma ba can na bashi bayin bayani to mu mi yasa mun san da cewa muna da makiya kuma mu zo mu ce musu ga muku kashe mu shin wai mu ba mu da wasu hanyoyi da za mu bi mu rinka yin abubuwa na ci gaban addinin mu da koyi ya za ka yi ka zo ka ba maki yuka ka ce shi kashe ka to wannan dole sai mun ɗauke shi a cikin tafiya shi yasa yanzu su suna da marakis ko karanta al-istishraq ilimi ne yanzu ana karanta da shi a jami'o'i na musulunci al-istishraq yanzu ba sun canza mishi suna saboda sun ga musulmi sun bata mishi suna da an ce mustashrik ba a yarda da shi sai sun kasance musu suna al-khubara da ana cewa mustashrik mustashrik alladhi talaba ash-sharqa ay ilm alladhi fi ash-sharq to yanzu sun samu suna al-khubara jam'i na khabir khabir ash-sharq al-awsat khabir kaza khabir kaza wadannan mutanen ba duk abin da suka rubuta yake kuskure ba zan ba ku misali akwai wani babban marubuci a ƙasar almaniya sunansa Karl Brockleman wannan marubucin yana da littafin da tsarin da ya yi mishi duk kasashen musulmi kaf ban hidda muku kasa ko guda ba babu kasar da ba ta amfani da wani littafi kuma ba musulmi ne ban ji labarin musulunta saboda ya mutu sunansa ka shiga cikin intanet ko ka sa a nemo ka wani littafi sunan shi tarihul adabil arabi littafi ne mujalladi shidda wannan kar brokelman maktabobin da ke kasashen musulmai sai ya sa a tura duk a kwaso mai littattafan da ke cikin maktaba sai ya sa sunan wannan littafin da namban makhtut littattafan da malaman musulunci suka rubuta fa da namban shi da makhtutakin shi da komi da komi shi yasa sai shi baka labari shi ce maka littafi kaza in kana neman shi ka je ƙasar saudiya a maktaba ta kaza a jiha ta kaza a nan ba ta kaza littafi kaza in kana neman shi ka je a ƙasar misra a maktaba ta kaza a nan ba ta kaza nan za ka samu wannan makhtut littafi kaza in kana neman shi ka je ƙasar turkiya ka je maktaba ta kaza a nan ba ta kaza za ka same shi wallahi yanzu manya-manyan malaman musulunci ma suna aiki da shi saboda tsarin da aka yi mishi kuma yana da tarihi wani littafi tarihi shu'ubul islamiyya don kusan waɗannan mutanen sun karance mu ba karatu na wasa ba shi yasa waɗanga abubuwa da muke ta yi wani lokaci galibi ba a ilmance ba bincikenmu ba a gina a ilimi ba babu masabir sai dai magana yana daga cikin abin da ke cuta muna cewa kowa sai ya yi magana da sunan musulunci ba a barin waɗanda sun kasan abu su yi magana wallahi bai haifa muna ɗa mai ito su duk wanda kun kaga sun tura akan wani abu wallahi sun san da zai iya hidda kici daga cikin wuta sai mun karanta tarihin mu mun san shi sannan za mu sani da mutum kare su fatawi na kafirtarwa waɗanda ba a kai ilimi ba suna daga cikin abin da yau muke fama da su kuma su ne suke cutar da mu wani ya tashi ya kafirtar da wata ƙabila ya ce duk ƙabila kaza kafin raina wata ganin haka wani ya kafirtar da wata jiha ya ce duk wanda a cikin jiha kaza kafirina wani ya ba da fata ya ce duk mutumin da awu yanki kaza jinin shi ya halatta haka kawai yanzu ko faransa da amurka ana cewa duk wanda amurka da faransa jinin shi ya halatta musulmi a cikin faransa musulmi a cikin amerika wani ya ba da fata ya ce duk mai launi kaza jinin shi ya halatta wani ko baki wani ya ba da fata ya ce duk mai magana da yare kaza jinin shi ya halatta kamar masu cewa boko haram magana da turanci haramun ne Allah shi halicci yare duka gaba ɗai kuma ya ce suna daga cikin dalilin da ke nuna akwai ubangiji mu'ujiza ta ubangiji wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika laayatin lil alamin ko lil alamin qira'o'i ne guda biyu lil alamin qira'atu hafs sauran kuma lil alamina kan wani yaji an karanta ba yadda ya sani ba in an ce alimina masana in an ce alamina talikai to waɗansu suka ce nan talikai masu sani ake nufi an yi taksishin shi ko kuma suka ce alil alimi daga talikai waɗanda sun ka san hakikanin yadda Allah subhanahu wata'ala ya azan tsarinsa a nan abin da nake son in ce wannan kafirtarwar ba ta gaskiya ba ce turawa sun iske mutum zamanin mulkin mallaka muna da wani tsari tsarin nan da muke akan shi shine aka canza muna sai aka kada mu cikin abin da muke cikin yanzu bari in baku misali don mu gane da kyau da sarakai ne ko sarakai ko saraki ko sarakuna jazakallah khair sarki mafi yawancin mutanen da ke cikin yankin shi ƙabilar shi ce haka ne ko ba haka ba mafi yawancin waɗanda ke cikin yankin shi galibi mutanensa ne masu magana da yaren shi haka tura sun ka iske ƙasashenmu yanzu da suka shigo suka yaƙi waɗannan masarautu waɗannan masarautun za ku iske ko dai ya zamanto addininsu ɗaya amma akwai adawa ko ya zamanto ba addininsu ɗaya ba akwai adawa zan ba ku misali yadda zama gane tun da yanzu a ƙasar nijar muke ƙasar nijar da babu nijar masarautu ne a akwai to da batu ne yanzu ya yaƙi waɗannan masarautu gaba ɗaya in ka diba akwai yanki na jifa wanda cikin mamlaka ta borno yake mamlakatu kana akwai yanki na zandar mamlaka ta zandar akwai yanki na maradi mamlaka ta gobir akwai yanki na wani yanki na maradi da kuma kwanni wanda cikin daular usmaniya yake akwai yanki na arewa wanda mamlaka ce ta arewa akwai yanki na zarmaganda doso mamlaka ce ta mi ta zabarmawa akwai yanki na agades da su da atawa yanki na agarawa da kuma buzaye da larabawa akwai yanki na tiliberi in ka ɗauki nan wajen su gurmawa yanki ne na su musi daular burkina in ka ɗauki yanki wanga na nan tiliberi nan su songai su ko mamlaka ce ta wajen songai ta abin nan sonweburu to wannan lokacin waɗannan masarautu su ne akwai babu wata ƙasa wadda sunanta nijar kuna fahimta ta haka ne ko ba haka ba to da bature yanzu ya yaƙe su suna da wata ƙa'ida ana kiranta farrik tasut ka raba mutane don ka jagorance su divise furranye ko furmiranye ko ko divide and rule wannan ka'ida sai turawa sun kace su suka kirkiro ta ko kuwa suna ta tsammanin turawa suka kirkira ta ba gaskiya bane fir'auna Allah ya babu labari ya aiki da wannan siyasa Allah ce inna fir'auna a'ala fil ard wa ja'ala ahlaha shiya'an yastad'ifu ta'ifatan minhum shiya'an shine rarraba su dan saboda yake su to ku duba ku gani turawa a kasashen larabawa da kasashen afirka da kasashen da suka yi ma mulkin mallaka gabascin duniya suna ganin cewa idan suka fita suka bar masarautu haɗin kan waɗannan al'ummomin abu ne wanda bai da wahala saboda sarki galibi a wancan lokaci musamman da idan jama'a da yana da jama'a suna saurara mishi kun fahimta to sai suka ce to yanzu ba haka za a yi ba kowace masarauta a dace ta sai a haɗa ta da wasu wani yanki shi ne ake kina nizamun daula da muna an nizamun malaki yanzu sai muka kuma nizamun maliki sai muka kuma nizam a dauli yanzu kun ga cikin borno sai suka dahatsa suka ɗebo saura suka watsa cikin nijar mamlakatu borno suka ɗibi saura suka datsa suka watsa su cikin chadi suka ɗibi saura suka watsa suka datsa su cikin cameroon saura kuma suka watsa su cikin nigeria daula guda an raba ta gida nawa hudu sai suka ce to ku taho gaba da suka zo suka iske daula ta hausawa daura sai suka datsa suka ɗibi saura suka watsa cikin nigeria suka ɗibi saura suka watsu cikin nijar irin su magariya sai suka tai gaba duk daula ta zandar suka ɗibi yankinta suka watsa cikin najeriya iyaka da kano suka ɗauko saura suka watsu cikin nijar sai suka tai gaba suka zo maraɗi suka datsa sun ka sa saura cikin nijar suka ɗauki saura suka watsa cikin najeriya sai suka tai wajen kwanni suka ɗibi daular osmaniya da ta gobe suka datsa gida biyu suka ɗibi saura suka watsa cikin nijar suka ɗibi saura suka watsa cikin najeriya suka ta yi can arewa suka datsa suka ɗibi saura suka kada cikin najeriya suka ɗibi saura suka kada cikin nijar suka ta yi irin wajen yankin zabarmawa gurmawa suka datsa ta hirin zuzugu saura na cikin benin saura na cikin nijar sannan suka zo su kansu waɗanda gurmawa suka datsa saura na burkina saura na ina na nijar suka ta yi wajen songhai saura suna cikin nijar jihar tilibiri da su da buzaye da sauransu saura kuma suna can cikin mali sai suka zo wajen buzaye da larabawa sai suka datsa saura suka kado cikin nijar suka ɗibi saura suka watsa cikin aljeri suka ɗibi saura suka watsa cikin mali suka ɗibi saura suka watsa cikin libya saura cikin mauritania wannan tsarin da suka yi tsoho da suka yi dace shi ne sanadiyar tashin hankalin da muke ciki yanzu saboda an yayyanke waɗannan al'ummomin sai an kai musu shugaba guda sunan shi le president de la republique da wata gwamnati da wani ya hau mulki sai an ka ce dan kabila kaza na sai kabila kaza ta balli ko ko wadansu ce a'a waccan tsohuwar masarauta ta da wadda akwai ta azawa da misali ko ta kaza ita za su tayar sai a yaƙe su kabila guda sai ta yaƙi sauran kabilu kuma su ke ba da tunanin cewa ya kamata a maido wannan tsarin bayan su suka rubuta shi ba wai nan ɗai suka yi shi ba sun yi shiga kurdawa kurdawa a turkiya mi suke yi bore ko ba su ne 'yan tawaye ba a suriya 'yan tawaye ne a iraki 'yan tawaye ne duk kasashen da suke 'yan tawaye ne al'umma ce mai yawa amma su suka daddace su saboda mi saboda in sun ka haɗa kansu suna da jagoranci guda kowane shugaba yana aima al'ummarsa magana amma yanzu yau ɗan uwanka na jini wanda a wata ƙasa nan nijar da najeriya in ka faɗa kana zuwa sai a ce wanga baƙo na miyar raba ku mulkin mallaka to wannan yana daga cikin tahtitukin da suka yi wajen ƙoƙarin ruguza ƙasashen musulmai ana fahimta ta shi yasa kuke ganin lokacin da boko haram ta tashi a ina ta tashi a najeriya a wace jiha borno sai ta kwada ina maiduguri difa ko me yasa ta tashi difa saboda asilin shi yanki guda ne al'umma ce guda masarauta guda shi yasa ba wani tashi hankali wanda zai tashi a wani yanki bai tashi a wani yanki ba saboda mutane ne masu asali guda masu tunani guda masu masarauta guda bom da wanga ya tashi sai wanga ya tashi mun fahimci wannan da kyau sai abu na gaba lokaci yana tafiya ko? ya? to sai abu guda hudu su ne ake tada tashin hankali a duniya a ƙarƙashinsu kun san su da suka yi muna mulkin mallaka sun san ababen da suke hada mutane da ababen da suke raba mutane duk mutanen duniya abu hudu yake hada su ko hudu ko uku ko biyu ko ɗaya daga cikinsu amma bai yiwa a samu wani ɗan adam bisa doron ƙasa a ce bai da alaƙa da wani ta huska waɗannan ababe guda hudu na farko ana kiran su arrawabitul arba'a mu rike da kyau na farko shine addamu addamu awin nasab awil usra awil qabila jini tare da nasaba yake tare da kabila yake tare da family yake waɗanda abubuwa jini suna hada mutane shi yasa wannan jinin yana yiwa ya zamanto na kabila ɗaya ne yana zamanto na kabila daban-daban don kabilu na iya auren juna to wannan dama ce ta tayar da tashin hankali a duniya don ɗan adam wani lokaci yana fifita ƙabilarsa akan komai haka ne ko ba haka ba zamanin jahiliya larabawa mai suke tun kaho da shi ƙabila ya ce wa hal ana illa min huzayyata fa in gawat gawaitu wa in tarshudur huzayyatu arshudi ya ce ni waɗan ƙabilar huzayyana in sun ka ce a ta cikin halaka halaka na da mutahiya in sun ce a shirya mummun shari'a da haka shi inda kabila ta yi can da yi ɗaya daga cikin su yake cewa la yas'aluna akhahum hina yandubuhum fi na'ibati ala ma qala burhana ba su tambaye dan uwarsu in musiba ta zo ana rikici da ya ce ku bani taimako wai ba su ko su me hada ku kai kai zalunci ko kai an ka zalunta a'a ina da dan uwarsu yake pap sai su buga to wannan jini kenan na biyu wanda jini galibi shi na tare da fami da usra da yare abu na biyu sai ƙasa yanki yanki terituwa wanda kuma ɗan adam daga mi aka halicce shi daga ƙasa ko min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra شاعر يتسي خلقت من التراب فصرت شخصا تعلمت الفصاحة في الخطاب وعدت إلى التراب فصرت فيه كأني ما خلقت من التراب to wannan ƙasa ita ce yanzu tsari da turawa suka kawo na ƙasashe abu na uku wanda ke haɗa mutane shine aƙida ko ta ƙwarai ko ba ta ƙwarai ba musulmi da musulmi na duniya bai haɗa su aƙida ko ɗan china ne ko ɗan amerika ko ba ka nan bane innamal mu'minuna ikhwa kirista da kirista na duniya bai hada su kiristanci ba yahudi da ba yahudi na duniya bai hada su yahudanci akida ta hada su ko to na hudu sai almaslaha almaslaha yan teri to waɗanga abubuwa guda hudu da su ake amfani don ruguza kowace irin ƙasa shi yasa akwai wani mutum ya yi zama majalisar ɗaukin duniya suna faɗa amma an ce kirista ne sai dai kiristancin nashi ba mai kyau bane dai ko kakare dai ko ya fan ɗari ƙarshe dai bai yarda da akwai allah ba shi na ake yake cewa to shi dai a nashi lissahi an ce akwai allah amma dai shi yana ma shakkar wai ko akwai allah amma dai akwai allah ya ce to birin shi yana najeriya ofis ɗin shi yana da ofis ya ce in yana da ofis shine biro ya ce to a najeriya yake aka tambaye shi mi'ar dalili ya ce akwai matsala guda uku da suke nema guda in sun samu ga ƙasa suna tarwatsa ta amma ukun duk sun haɗu najeriya sharɗo sun cika amma najeriya bata watsi ba ya ce na farko suna son su samu ƙasa mai rikici na yanki mai daɗi mine da rikici na yanki mai daɗi ƙasa mai daɗin rabuwa da an dace yarbawa su ja nan ibo su ja nan arewa ta ja nan ko ba haka yin ujukkai ce ba na biyu suna so su samu ƙasa mai rikici na addini mai kyau kuma sun same shi mafi yawancin al'ummin daga rayuwa kudu musamman wajen ibo ba musulmai ba ne arewa musulmi ne kiran kowa ya san kowa yace suna so su samu ƙasa mai rikicin ɓangaranci mai daɗi na ƙabilanci ya ce kuma akwai shi sai ka samu ɗan arewa ga yadda lissafin suke ba su dubu ɗari ba ka samu guda ba aure da 'yan kudu sai ka samu 'yan kudu dubu ɗari ba ka samu guda ba aure da 'yan arewa kullum al'ummomin wuri guda suke ko tashi kai hari ya san inda zai kai hari ya ce amma duk sharuɗan ga sun cika kuma najeriya nan ta ƙira buwa ya ce to allah nan da ake ba da labari inda akwai shi ya ce to ofishin shi na najeriya shi yasa ku dibi lagos benin da kwatanu sun yi zama arna arnanci ya fi karfi a can ko ba haka nan bane nijar da arewacin najeriya sun yi zama daidai al'ummominsu amma me yasa suka ki yarda a hada arewacin najeriya da nijar a hada can wajen lagos da waɗancan yanki da kwatano waɗanda ba musulmi ba can su zama saboda kullum rikici ya tashi da ɗan arewacin najeriya da nijar duk suna haɗe wa zai ce ma ɗan uwan shi musulmi wanga mutuwa arni akwai shi babu da waɗancan su suna ta abu ɗayinsu na aurna wa kuma zai tashi da wani rikici ce sai ya yaƙi musulmi amma yanzu kun gani irin yadda suka raba su to waɗannan abubuwa ba ma ba mai ne na turawa ban ba a rita malam ya fara nuna mini lokaci yayi kuma cikin karatu ba mu tafi nukuta ba ta bautarwa wadda kuma ita ce hanyoyin da ake bi a tayar da hankali mutanen wani yanki su ce duk ɗan yankin da ai yanki ka za a yi bawon suna mutanen wata ƙabila su ce duwa ne bawon suna wannan abin yana daga cikin abin da ke haifar da kyama tsakankanin al'ummomi to amma na ƙarshe abin da zan liƙe da shi shi ne na ƙarshe saboda shubuhohin da suke kawowa game da addinin musulunci a kowane fage na tahiyar gwamnati kowace ministry karatu ne mai zaman kansa sannan kowane takunkumi da sun ka sama kowace minister karatu ne mai zaman kansa wannan ba mu taɓo shi ba amma zan faɗi lokuta uku su ne na ƙarshe insha Allah ta'ala saboda ina so in ba kan alƙalun ma ne da littafan da ya kamata mu bincike su ne zan faɗa a ƙarshe suke cewa idan kana son ka ruguza ci gaban kowace al'umma abu uku za ka bugu idan aratta an tuhaddima ayya hadara wa taqaddum fil alam fa alayka bi thalathati ashiya' na farko na farko shine al-istighfar bil qa'id a doki shugaba ba komi ba shi shugaba mutum ne wanda bai iya aiki sai da magoya baya duk duniya ba wanda bai aiki ba a goya mai ba to sai turawa suna son duk inda in an ce shugaba ba shugaban kasa ɗaya ba ha mu nan duk jagorancin da an ka baka kare ka ta ƙari har da gidanka yanzu abinda ake son a koya ma 'ya'yanka kasu yi maka ladabi to kasar da ko yankin da ba a mutunta shugaba ba a mutunta shugaban makaranta ba a mutunta shugaban kungiya ba a mutunta uba iya da mata ba su mata ba ta mutunta miji 'ya'ya ba su mutunta ubansu kaka ɗai kenan shi yasa duk o'yan jansu yanzu abinda ake koya ma mutanen su kenan wani da iya cewa to ai su kasar su ai ana mashi shugabanni wulakanci in shirme ne su sun tsaya suna aiki sun san abin da suke yi kuma akwai doka na biyu al-istighfaf bil muallim arena malami yanzu ba malamin addini ba ba malamin boko ba mafi yawanci duk arena su yau mushanni in ka taimaka makarantunmu na boko in ka je da ake sifanta malami abin sai ya baka tsoro yawwa to kashewar ma malan ita hissi ce amma yanzu wanda zai baka karatu baka dauke shi komi ba wanga mushe tambadadde na wancan mushe sakare na wancan dan iska ne wancan kana masu baku karatun kuma ai dan iska to kuma ga ku zama kenan ko fahimta to in an ka samu an kare da shugaba an kare da malamai sannan na uku tafkikul usra a yi ƙoƙari gida shi tarwaci kowa mai turkin kan shida uba bai waɗi ɗashi ɗauka mata uba bai waɗi ta ɗauka an shagaltar da mu da neman duniya miji shi wata shidda shi na can mata ta yi wata shidda tana can ‘ya'ya ba su da mai roninsu babu uwa tare da su tana biro ta tafi ta sa kaya masu kyau ta ta yi biro ta sa jambaki ta yi hita in ta dawo sai lokacin da ta ga dama ta sa maka kaya masu wari can kuma ta sa masu kyau da tunani iya ba su san ubansu ina ya ini ba ba su san inda mamansu ta ini ba babu mai ba su tarbiyya shi kenan wurin tarbiyya dama wuri ne shugaba shi zai taimakawa a samu family ta haɗu shugaba shi zai taimakawa a samu ilimi na gari babu tarbiyyar gida babu ta makaranta babu ta hanya tunda al'umma in ta gurɓace kuma bisa hanya ma ta gurɓace shikinan kowa ya tashi waɗanda su ne abubuwa guda uku da ake karewa da kuma fami kuma kowanne daga cikinsu yanzu turawa sun tabbatar da shi kun ga sun ka demokaratiyya ta baka izinin ka ɓaci duk shugaban da kake so babu abin da za a yi sun ka demokaratiyya kana iya ɓacin duk malamin da kake so babu abin da za a yi sannan sun ka demokaratiyya ma takka cikin gida abin da taka so ni za ka yi bab haka ɗiyakka haka kowa da kowa na ƙarshe yan uwa musulmi saboda lokacin mu ya ƙare daga cikin littattafai masu muhimmanci kan karanta irin waɗannan abubuwa suka shafi makiyanmu don mu san su da kyau in za mu magana mu yi magana akan ilimi ba wai kawai don muna kiyayya da su ba a'a ba duk abin da sun ka faɗa bane kuskure kuma ba duk abin da suka faɗa bane za mu ci mu watsar da shi amma mu san mi dalilin karɓar wannan magana ko rashin karɓar ta ko kafiri in ya faɗi gaskiya gaskiya ce in musulmi ya faɗi ƙarya ƙarya ce akwai wani littafi sunansa da'iratul ma'arifil britaniya littafi ne wanda kasar da tafi kowace kasa mulkin mallaka na zamani ita ce Birtaniya ko to su suka gina wanda littafin an yi tarjama shi Ingila Ingila eh da'iratul ma'arifil Birtaniya akwai shi nan ai ana nan ga dauka ko ba haka ba littafi ne wanda zai kai mujalladi nawa waɗanda suka yi aiki kan tarjama shi da waɗanda suka yi aiki kan gina wanda littafi masani masani waɗanda suka yi bincike akan shi alal akalla 4,400 da'iratul ma'arifin birtaniya hadda jami'ar islamiyya bil madinal munawwara tana aiki da wani littafi ku riƙi da kyau wanga littafi da na gaya muku tarih a tarihul adabil arabi na karl brockelman duk ƙasashen musulmi suna aiki da shi kuma mustashriq ne ya rubuta shi waɗanga littattafai kada mu yi wasa da karatunsu don sanin irin sharrin da ake shirya muna don in ka karanta su in ka jona bu an faɗe shi ka koma sai ka iske ga kafirin da ya shirya shi ga shekarar da aka tsara shi ga yadda aka yi ana son ya ci nasara a ƙasashenmu wallahi ɗan uwa wanga maudu'i na yau yalla ko cikin kashi uku ko kashi guda ba mai ba don shubuhat yadda za a yi a taɓa imaninmu rukunnan imani guda shidda rukunnan musulunci guda biyar ba mu taɓa ko guda ba yadda za a yi a ruguza tafiyar gwamnatocinmu ga sunan je kana yi ka kowace ministar sai an ɗauke ta da shubuhohin da an ka kawo da irin yadda ake ganin musulunci bai iya magana kanta ba suna da yawa to balle ma darasin da ma muke son mu yi wanda shi ana son a keɓe shi ne kan yadda suke son su lalata tafiyar alkur'ani da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shari'ar musulunci a ƙasashenmu shi ma wannan wani fanni ne ashe ba a ma taɓa shi ba to amma dai mun bada alƙalin ba nan ya kamata in dakata saboda lokaci ya tafi kuma yan uwa za a je a samu a huta in Allah ya kaddari wani lokaci akwai dama waɗanga darussa za mu ci gaba da yin su da izinin Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa ya zama tole ne Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ورحمة الله وبركاته الشيخ علي بن عثمان مينا سيدنا أكيد وترك الله يا شيخ أمرك يا شيخ إيشيا يا شيخ يوم يا شيخ أسبوعنا ولا أنا أقول لكم سبب أكبر مشكلة وما نسى إن شاء الله من الله وشهيد ما أقول لك ليس كما آمين شيخنا آمين آمين آمين آمين amma da yin shugaba ya sa